بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعة بدم الساد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓi hadisi daga abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala manzala mai tsira da mucin allah ya ce laisa shadidu bi sura'a mai ƙarfi ba a yawan kaye ba ne mai yawan kaye in aka zo kokawa zai dinga sa kai ƙeyen mutane ƙasa ba shine mai ƙarfi ba a gurin shari'a innama shadidu haƙiƙa kaɗai mai ƙarfi allazi ya muliku nafsahu shine wanda yake iya mallakar kansa inda gadabi yayin fushi shi fushi ɗabi'a ce ta mutum akwai abubuwa tare da mutum da Allah ya haɗa masa sinadarai akwai sinadarin fushi akwai sinadarin sha'awa akwai kuma sinadarin hankali akwai kuma sinadari wanda yake sikeli to idan awo na sha'awa ya zama yayyawa to sai mutum ya zama ya fada garari in na sha'awar yayyawa haka kuma idan na sha'awar ya yi ƙaranci to shi ma mutum ya faɗa garari to sai ya zama a tsakiya in ya zama a tsakiya to shi ne zai yi abin da ake so idan wannan awo na sha'awa ya yi yawa to almubazzaranci mutum zai shiga idan kuma ya yi kaɗan marowaci mutum zai zama in ya zama a tsakiya to sai zama iffa ta same shi sai shiga cikin wanda zina iza an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama to an sami wannan to haka shi kuma na fushi idan ya yawa to sai mutum ya zama mutahawwiru idan ya kaɗan sai mutum ya zama jabanu matsoraci wancan ko mai jefa kai ga halaka in ya zama a tsakiya sai ya zama shuja wato mai wato jarumi shine wanda ya san inda ake fushi ya san inda ake rahama kamar da Allah ya siffanta a sabon annabi alaihi salamu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum to mutum ya samu saiti kenan saka shi kuma na hankali idan ya yawa sai zama mutum ya zama shirir sai dinga damfara yana cutatar da mutane idan kuma ya kaɗan sai mutum ya zama abulahu in kuma ya zama a tsakiya to sai ya zama hakimu to hikima zai samu to wannan auna shine Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha zakkaha shine wanda ya saita wayannan abubuwan guda uku suka zama daidai in ba su saitu ba suka yi yawa to ya halaka in suka yi kaɗan ya halaka to ina muna so mu gane yanda ake wa ita zuciya ko nafsu to sai ka samo ƙwarya sabuwa da aka aka fafe ta in aka samo sabuwar ƙwarya ka cika ta da ruwa ya kwana wannan ruwan zai shawo saboda mai so da ɗaci ba zai shawo ba in aka samo ludayi sabuwar fafa ka zo ka saka shi a cikin fura ko kunu ya kwana da safe ka ce za ka sha ba zai shawo ba ko goran nono ka zuba masa nono me yake bukata horewa sai an horas da shi hakan aka samu tanderu irin na yin waina sabo ba zai yi ba sai an samu gwana ta horar da shi tukun ya horu sannan ko yar koyo aka ba za ta yi to haka zuciya take ba ta tafiya dai sai an saita ta sai an tashi tsaye an gyara ta shi kuma gyaranta a nan duniya zuciya ba ta so sannan a lahira shi yake kasuwa amma sauran ilimai din na duniya a nan suke kasuwa a lahira ba sa kasuwa amma wannan nata a nan duniya ba a jin daɗinsa amma a lahira shi yake karbuwa to sai sa annabi alaihi nusar da mu a wannan hadisi cewa mai ƙarfi ba mai yawan kaye ba ne mai ƙarfi a gurin shari'a shine wanda yake mallakar kansa lokacin da ya fushi ba a ce ba zai ba zai fushin zai iya yin fushi ɗabi'arsa ce haka Allah ce ya da muttaquna ma wal kaziminal gaiza masu haɗiye fushi ba wal faqilinal gaiza ba za ka yi fushin to ma ba za ka yi aiki da fushin ba ba za ka furta kalma a ƙarƙashin ikon fushi ba ba za ka ɗaga hannu ka yi hukunci a ƙarƙashin ikon fushi ba ba za ka tsaga kafa ka taka ƙarƙashin ikon fushi ba to in ka zama kana da wannan to shi kenan to ka kubuta mutum ya shiga koyi da annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu duk abin da mai wauta zai yi da mai kular da dan adam ya kure shi to in yi ba abin da yake ƙara alaihi salatu sai hakuri shi yasa ibnu da sinna lokacin yana cikin kafirci ko in ce ba yahudi ya karanta tarihin annabi sai dai ya san komai na annabin ƙarshen zamani kuma dai ya bi ya gane su amma sai guda ɗaya ita ce wannan siffar ta in an zo an ƙure shi aka dinga fitar da abubuwa marasa daɗi ba zai fusata ba sai ya zo kwa yi masa wannan ya kama wayar riga sai da gurin ya soma yankawa ya ga zai fi sai wai fushi ba sai na umar ya firgita zai zara takobi ce a ba a haka ai shi sai ka gaya masa in bashi yake bi sai ya bi da lumana ni kuma ka yi min nasiha in lokacin ya na biya shi to sai ce duk abin da aka faɗa na karanta a littattafanmu na annabin ƙarshen zamani wannan ce sifar da ban gani ba kuma na gani saboda ka miƙo hannunka sai annabi ba shi hannu alaihi ya yi kalmar shahada ya mubaya'a to sai zuciyar da aka horas da ita a harka ta annabi alaihi ita ce take iya karɓar wannan to sai dai abu guda ɗaya shi to ya ake fushi me ya fushin shi fushi misali idan mahaifi ya zabge ɗansa da mari zai yi fushi zai yi idan wan mahaifi ya mari mutum ko wan mahaifiya ko ƙanin mahaifi ko mahaifiya in ya mari mutum fushi yake yi ba zai fushi ba me zai ɗauka an isa da shi marin manya ko zagin manya baya ɓata rai sai da jin an isa da shi gata aka masa idan shugaba mutum yana ƙarƙashinsa sai iya wani abu sai shugaban ya hukunta shi ko a soja ko a ɗan sanda ko a koma me ko malami a makaranta iwa almajiransa tsawa ya yana fushi ba zai ba saboda mai saboda yana ganin sama ake da shi to duk inda fushi ike sai wanda ya maka abu kana ganin bai isa ba to ana ake fushi kun ji haɗarinsa shi fushi wanda duk ya maka kake ganin bai isa yi maka ba to za ka fusata amma da kake jin ya isa sama da kake ba fushi kake sai dai ranka ya baci amma ba fushi ba ina fata mu fahimci yadda fushi yake sai ka gano cewa wannan bai isa ba kuma dan me ya taka ni to za ka fusata kowa in sai kai abin da za ka yi to in mutum yana da ɗabi'a ta annabi alaihi salamu sai ya gaba wanda zai masa abin gaca bai isa ba to da ka yarda da wannan shikenan sai ka samu sauki ba za ka dinga yin fushi ba shi yasa ga yanzu mutane a hanyoyi duk inda ka bi sai zagi saboda ko abu a me kake kana gifta mutum bayan da yake so ba sai ya zage ka a baburan nan yanzu ana tafiya fasinja wannan in yana ciki kuna bin sa a mota kuna so ku kauce fasinja ne zai fara lekowa a fusace in aka yi rashin sa'a ya faɗi kalma ya zagi to kowanne gani yake wannan wai bai isa ba dan me zai markaza dan me zai markaza dan me zai markaza to annan matsala take ka raina mutum ka ɗauka ƙasa da kai ike shi yasa kuka ga yanzu an kangarar da mutane an zuga su kowa yana ganin ba wanda ya fi shi to shi ja wa'ina ba suka yi yawa amma tsakanin miji da mata ai ba a fushi a da mace tana ganin miji sama da ita yake da abin da ba za ta yi fushi ba na yanzu ku da ta yadda bai fi ta ba in yi wata sai ta fusata sai ta mai da martani ta kai hannuwa sai ta kai duka to ina za a zauna lafiya kuma da irin wannan shi kuma in ta yi abu shi ma yakan risina ba zai fushi ba so da ga ai matarsa ce wata zai dubi mahaifanta saboda su ba zai mai da marta sai ya shiru su yake kallo wani kuma zai duba ɗabi'unta da isarta da gudunmawar da take bashi da wani za ta yi ba zai ga ta ai bata isa ba sai ya haƙura wani kuma 'ya'ya ta haifa sun girirma a ce ya ta yi abu a ce bata isa ba ya keta mata haddi ba zai ba to da yanzu sai zama ba a kallon wannan to shi sa abubuwa suke cabewa suke lalacewa zuciya ba a bata wannan horon ba kuma kowa yana ganin ba wanda ya isa da ya masa sai ga ai na ƙasa da shi ne ya yi masa abin da ba daidai ba na haka kurin sai mai da martani to an ce a shari'a idan mutum ya yi maka ba daidai ba za ka iya masa gwargwadon iya abin da shari'a ta yadda ka yi shi ne ka yi kadaran kadahan in yi maka ɗaya ka yi masa ɗaya kare yi maka ɗaya ka yi masa ɗaya da rabi ko ka yi masa biyu in ka yi wuce haka to ka yi kuskure amma in ka yi masa daidai gwargwadon abin da ya yi maka to wannan shari'a ba ta zarge ka ba amma da za ka yi haƙuri shi ne ya fi an samu manya na musulunci an samu abubuwa irin wannan akwai daga cikin jikokin annabi alaihissalam yana da baiwa tana kawo masa abubuwa da yake bukata na hidima ko kuma bawa yana kawo masa abin hidima to akwai wata abu kamar kula da ruwa a ciki sai ka masa da ya gama sha ba wannan yunkurar da zai da ƙarfi bai ankara ba sai buga masa a baki sai ga haƙoransa guda biyu sun zube ya kalle shi sai bawan ya wub ya ce wal kazimi na gaiza sai ce na haɗi ya ce wal afi na anin nasi ya ce na yafi wallahi bil musinina yace yau ka zama da da ya samu gangara sai ce me kuma ladan zama dan sai ce ba ni da komai a gidan banda takobi da wani abincin abinci dauki kaji samun fada wai an yafe masa an yanta shi caki wai akwai wani goren goren yantawa sai ce takobi kawai nake da shi a gidan da kuma kayan da ake zuba man abinci dauki je kashi kenan akwai khalifa shi ma na banil abbas shi ma wani bawansa ya taɓe masa aka hadimi yana zuwa jibga masa miya da zafi yana ganin ya fusata sai ciwar kazumi na gaiza sai ce na haɗi wala afi na anin na sai ce na yafe maka wallahi bul musini ne ce kai ma ka zama ɗa sufar musulunci ce to amma tanamur ita ce sufar mutane a yau tanamuru in an ce tanammur wato siffa ce ta damusa an san damusa ita ki sabo ce ba a taɓa sabo da ita to shi laraba suke kiran kalmar yanzu tanammuru ita ce ɗabi'ar musulmi a yau kowanne ka taɓa shi dage ne dage daman faɗa ne da shi ba wanda zai ragawa duk abin da aka tashi hudda ko ƙaƙa wani abu i faru to martanin da zaka ga kowanne ya mayar da uwansa ba na limana ba ne ba kuma na girmamawa ba ne biyagun kalmomi ne masu ciwo masu zafi za ka ga ana faɗar su sai ka ga a mota mutane sun shiga duk fasinja ne amma sai ga fito ana doke-doke wani lokacin da yaron motar wani lokacin da mai motar wani lokacin fasinja amma yin akwai hankali sai ga wannan haɗuwar da aka yi ba shirya ta aka yi ba wannan za shi guri kaza za shi guri kaza wannan haɗuwar watakila har a tashi kyamu za a sake yin ta ba to akan me wanda yan an rabu ba za a sake haɗuwa ba za a yi faɗa in kaga an haɗu sai lokaci ɗaya duk inda kuka haɗu da mutane kuka yi wata harka kuka rabu to akwai ran za ku sake haɗuwa ita ce kiyama gaban Allah wannan lokacin da aka haɗin wallahi Allah sai hukunci a kansa ko wani ya zalunci wani ba za a kyale ba to mai hankali tsoro yake ji in an haɗa an yi huɗa an rabu Allah ya sa ban zalunci wani ba domin alhakamu al'adalu in kiyama ta tashi sai ya fidda haƙi kuma tana tashi kiyama kirarin ta ɗaya a gurin Allah la zulmal yawma ba zalunci yau amma saboda ba a tunanin wayannan an shiga sai ta doke-doke ana zage-zage wanda ba za a sake haɗuwa ba wataƙila shi direban ba zai sake ɗaukan ka ba ma ba za ka sake shiga motar zaba kwandakta ma ba za ku haɗu ba fasinjan da kuka haɗu a lokacin wataƙila ba za ku sake haɗuwa ba maimakon ku ɗauki wadda ƙur'ani ya ba su ya ba da suna wal jari zul qurba wal jari junubi wa sa'ibu bil jambi sabibil jamba ne wannan a musulunci sai ka girmama shi amma sai ga babu girmamawar wanda Allah ne neman abu goma a kanmu kullum daga ciki akwai wannan girmama wanda tafiya ta haɗa ku da sai ga sai miyagun kalmomi sai zage-zage sai doke-doke wannan shi ake yi to kaga musulmi a nan sai mu ce wataƙila mun bar wa shaidan ragamar mu a hannunsa zuciyar mu ba mu horas da ita kamar yadda muke hore ƙwarya muke hore duma ba muke hore tanderu muke hore duk kayan amfanin mu mun yadda mu hore su amma banda zuciyar mu shi ta kuma ubangiji ita yake so ta wanko in ba ta wanko ba ta zama ba ta da kyau to ba wanda zai je ba inda mutum za shi a lahira ya faɗi a gurin ubangiji subhanahu wataala sannan zuciyar za ta zama a gurin mala'iku ɗoyinta suke ji ba ta ba ta kanshi ko domin gyambo ce kuma gyamban ya riɓe ba a sa masa magani ba in kiyama ta tashi sai ko mutum ya ga haka ko kuma sai ya mutu sannan zai gani amma ita cuta ta jiki duk wanda yake da ita yana yadda in kai yana ciwo zai mutu cewa ciwon kai nake in haƙarƙari ne yake ciwo yana ciwon haƙarƙari in baya ne yake ciwo yana ciwon baya ciwon gwiwa ciwon ido ciwon haƙori ciwon kunne duk yana yadda in aka ce ga magani kuma na'am zai da shi a daga guje har ma akwai wani abu zai dinga ɗaukowa yana bayarwa kuma so yake ji an ce likita ya shigo ta amma matsala ita kuma ta siffar guda ɗaya ce idan an mutu ta warke amma ita kuma ta zuci me ita baya yadda ya kamu sannan ko baya son maganinta ko baya son wanda zai masa magani matsalarta sai an mutu za ta tashi maganinta kuma a duniya ne ya kuma fitar ga ita to zai shiga matsala kuwa to ita matsalar ta kenan cutar zuciya yana shimfiɗarsa kafin a ɗauke shi a lokacin zai gane ba shi da lafiya kuma ya bar gurin maganin ta wuce kuma zai shiga aljanna da wannan ba sai an kai shi asibiti an masa tiyata sai an yi tiyata an cire cutar ita ce jahannama ya ta wanke wannan ba wanda zai shiga da dagwalo a cikinsa shi sa ke san tun daga nan mutum ya gyara zuciyarsa ya fidda komai daga cikinta ya shiga je ranar da layan fa'umalun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya da Allah bi qalbin salim in babu ba salimiya bace to mutum ya shiga huku Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu wannan hadisi a bukhari da muslim ne suka rawaito shi sai malam ya ce wa sura'atu kalmar sura'a bi dhammi sadi da yawa sadin nan rufu'a wa fatahin ra'i da kuma yi wa raɗin fataha asalinsa a wajen laraba shine man yasra'un nasa kasiran wanda yake wanka da mutane ka zo kokawa yana kada mutane shi ake kira sura'a wato aikin yana yin su da yawa ko kuma aka san shi da shi kan ka ce duhaka duhaka shine mai yawan yin mutane dariya in ka ce duhukatu shi kuma wanda kullum mutane suke mar dariya su ne masa izgili shine duhukatu amma duhakatu shine wanda yake mutane dariya sura'atu shine wanda yake wanka da mutane aka ma'auni ne na fa'alatu yawan aikin yake zuwa to alhamdulillah wa an sulaiman bin surada radiyallahu anhu qala kuntu jalisan مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد مر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim muttafaqun alayhi wa an sulaiman bin surada radiyallahu anhu ran hadisi daga sulaiman dan surada Allah ya kare da a gare shi a lokacin da ya musulunta sunansa ya saru sai annabi alaihi ya ce bal anta sulaiman to shine ya samu wannan sunan ya dade a duniya lokacin da ya rasu ina da shekara ta kai 93 sannan irinsu radiyallahu anhu Allah kare da a gare shi kala ice kuntu jalisan na kasance a zaune ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi mai tsira da mucin Allah wa rajulani yastabbani sai ga waɗansu mutane guda biyu a gefe suna zage-zage wannan ya zage wannan in wannan ya zage shi ma sai ya rama wa ahaduhuma qad himarra wajhuhu ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi jajjur wanta fahad audajihu haƙainiyar wuyansa kuma ta tashi haƙainiya haƙainiyar wuyan duk ta tashi shine audaju haƙainiya wayoyi jijiyoyin da suke nan duk sun burɗin burɗin kaga shaidan ne ke ne ke hora shi ke hora shi yasa ziga zigi fuskar ta yi jajjur idan nan yi jajjur sannan kuma haƙai ne wuya ta tashi to kaga za a yi abin da ba daidai ba wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala mai tsira da wancan Allah sai ce da wanda suke zaune a gurinsa inni la'alamu kalimatan haƙiƙa ni na san wata kalma law ha da zai faɗe ta la zahaba anhu ma yajidu duk abin da yake ji a ranar nasa zai tafi law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da zai ce auzu billahi minash shaitanir rajimi zahaba anhu ma yajidu duk abin da yake ji sai ya tafi sai ya tafi faqalu lahu sai sabai suka ce da wancan wanda fuskar ta jajir haƙaine wuyansa ta tashi sai ta shi innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzala mai tsira da muncin Allah ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsari a gurin Allah daga shaidani korarre gabar rahamar Ubangiji to shikenan in ya faɗe ta maganar ta wuce to hakika wata arwayar ba a ce ba a faɗi cewa ga kalmar da ya faɗa ba a nan amma dai ya faɗi kalmomin da shikenan abin ya wuce Allah ya maganta kuma ya zama magani gare mu gabaki ɗaya duk wanda yake jin wani abu na ɓaci rai ya taso to sai ya dinga ta'awizi sai Allah ya maganta da Allah ya sa an zamu fita daga gidajenmu shi muke yi wanne zai fita ta uzu billahi minash shaitanir rajimi sannan ya karanta addu'o'in da ake yi tun Allah da sai irin wannan rigingimin namu na zage-zage akan hanya da sai su ragu sai dai kuma in ya zama na abin kuma wani abu aka sha to nan kuma an fada garari to mafi yawan wata matsalar tamu yanzu duk shaye-shaye ne shi ko wanda zai sha wani abu to babu zancen hankali tare da shi babu zancen sanin ya kamata tare da shi babu tunanin Allah tare da shi babu abu mai haɗari irin abin da mutum zai sha taɓa masa hankali me wannan ko halaka ce sai ya jawo al'ummarsa gaba ɗaya jawo yanzu ƙudaru me yawa samudu Allah da kansa ya ce izin ba a sa ashiƙaha ashiƙaha shi ne mafi tsiyar al'ummar shi ya jawo al'umma ta halaka gaba ɗaya amma samudu ko fa'uhuliku bai ɗagiya aka taka musu tsawa dukkanin suka zama kamar sana da tsohuwar tsamiya wacce ta kwan amma shi ya jawo izin ba a sa shiga wa ƙala lahum rasulullahi na ƙatallahi wasu ƙuyaha fa kazzabuhu fa aqaruha da suka yi haka fadam dama alaihim rabbuhum ko fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha sai Allah ya ce la ya khafu uquba ba jin tsoron abin da zai biyo baya ba wanda ya isa wani abu an gama da su amma me yayi ai da zai sare ta ko ya soke ta bai iya ba Allah Qur'ani ya ce fata'ada sai da ya sha abun maye fa'aqar sannan ko a wace al'umma aka bar matasa su ne sai sun halaka ta fata'ada fa'aqar ƙararar ubangiji sai da ya sha abin maye sannan ya soke ta ba abu mai haɗari irin barin matasa a cikin wannan ya kamata da iyaye da 'yan uwansu da makota da duk wani mai hankali da hukuma haɗa ƙarfi guri ɗaya a yaƙi shaye-shayen nan domin mai yinsa ba zai ba a yin abin da yakinsa da hankali duk abin da bai kamata ba zai amma in baya ciki da wanda aka sar'anta aka ce karanta ya karanta yake nan ba zai wannan abun ba Allah ya kiyaye wa an mu'azin wa an mu'az ibn Anas radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kazama gaizan wa huwa qadirun ala an yanfuzahu da ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-huril ini ma sha'a رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وأما معاذ بن أنس روى حديث دغ معاذ دان أنس رضي الله عنه الله قال دا أغريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah mai tsira da muncin Allah ya ce man ka zama gaizan wanda ya haɗiye fushi wa huwa qadirun alhali yana da iko ala an yamfuzahu ya zartar da fushin akan wanda yi fushin a kansa ya zartar da abin da yake so a kansa zai iya amma sai ya haɗe bai ba kamar yannan bayan Allah nan da na faɗa za su iya zartar da hukunci akan wanda suka yi musu wannan amma sai suka haɗe to irin wannan kamar yadda annabi alaihi salam da ya ce maka kaga ba abin da ba amar ba amma sai ya haɗe da sai musu afwa yace azuma antumu dolaka to irin wannan in mutum yayi wannan da ahullahu subhanahu wa ta'ala, Allah mai tsarkin sarauta maɗaukaki zai kiransa ala ru'usil khala'igi a bisa wato burbushin halitta gaba ɗaya yau mulkiyamata ranar alkiyama. Allah zai kiransa a taron kiyama, hatta yi hayyirahu, sai ya ba shi zaɓi min alhuril in daga huril in ‘yan matan aljanna za a jibe masa su, ba kawai ba shi za a yi ba. an zube su ga suna a yi zube a baje kolin su koran Allah ce zaɓo da kake so sai zai zaɓa idarci to kaga in ya haɗe fushi dubare ba da take ciki huril ini ba wai a ce a zaɓa ba ba a darje ta baya ɗaya ta yi waye murmushi duniya yawa zai rayu kuma saboda kyau da ƙanshi ba kowa zai duniya tana masa wari ba zai zauna ba kowa ce ake huril ini huril ini ita zai nema to wani aka ce sai ma an ba shi zama ya zaɓa ya darje saboda gata da kuma girmama abin da yi ashe kaga haɗe fushi ba ƙanƙanin alheri ba ne a cikinsa ko aiki ba ya ɓaci inda za a haɗe fushi ba ya ɓaci rawahu abu dawud wa turmuzi amin abu dawud da turmuzi ne suka rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasan turmuzi ya ce wani hadisin kyakkyawa ne wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-bukhari a wannan hadisi an karɓo shi daga abu huraira radiyallahu anhu anna rajulan haƙiƙa wani mutum ƙalalin nabi sallallahu alaihi wasallama ausini ya ce da annabi alaihi salatu wassalamu imin wasiya to malamai suka ce wannan magana imin wasiyan nan ba mutum ɗaya ne ya taɓa wa annabi ita ba alaihi salamu an ce baiwar wannan abin nan jariya ta bin ƙudama ya yi masa ma'azu bin jabal ya yi masa sun kai su biyar amma kowanne ko lokaci daban-daban amma an sa guda ɗaya ke ba su alaihi salatu wassalam ya ce da shi aus alaihi salamu ausi ne yi min wasiya in aka yi wasiya ana nufin abin da za ka riƙe ka yi wuƙar gindi da shi ka yi wuƙar gindi da shi a rayuwa to ita ce wasiya sai an ɗauko abin da mai alheri wanda babu irinsa babu a wanda zai fitar ga shi sai a ɗora ka a kansa musamman wanda aka tambaya Allah ya hore masa jawami'ul kalim annabi jawabi ulkali in ya faɗi kalma babu abin da zai iya fita daga cikinta in magana ce ya gaya maka in amsa kake so ya rufe bakin ka da sanin ba abin da zaka iya karawa to sai ya ce suka ce musu wasiya to wanda aka ce ai wasiyar an san yana da wani abu kenan na minna da alheri da za a iya samu a gurinsa in yayi to in yayi din shi ko wanda aka wa zai rike wannan abun gam gam ba zai wasa da shi ba domin tataccen abu tankadadde aka bashi sai dai kafin na wuce ana cewa wukar gindi waɗansu suna ɗaukan irin abin da mutum zai ɗaura haka ya ɗauko wuka ɗin nan a saka da inda za shi da ita ba ita ce wukar gindi ba wukar gindi a hausa shine mutumin da a gidansa a cikin gida irin namu na asali na gargajiya an yi ɗakuna a tsakiya ga danga daga baya bayan ɗakuna akwai danga mai akwai fili mai faɗi to sai je dai dasa rogo a ciki da ɗakuna ciki da dasa rogo rogon da ya kama ya yi saiwa sai a bashi to idan an yi baƙi da daddare ko la'asar ba za a iya zuwa kasuwa a siyo wani abu ba ko ba a da komai a gidan to sai mai gidan in an zauna ana yi da baki sai ya dan kewaya baya sai ya jijjigo sayoyin nan gwargwadon abin da ake so a gyara a dafa sai a ba su ba zai ji kunya ba a san a ina ya samu wannan shi da wukar gindi kaga tanadi ne wanda ba za ka ji kunya ba ko ba ka da kuɗi za a yi ba inda za ka nema za ka rasa yadda za ka yi to shi ba haushe ke kira wukar gindi don an ce wukar gindi mafi wa mutane ɗauka suke wata wuka ce a nan muna ta za ka ɗauka ka yanyanke wani abu da ke ba shi ba ne eh ba irinsa ba to da ya faɗa haka sai annabi alaihi salatu wasu ce la ta gadab kar kai fushi ita ce wasu da zama ka la ta gadab fara dada miraran ya maimaita a maimaice sai ce ya rasu lai ausini ƙala lata gadab shi ko sai ce kakai fushi in ya faɗi cewa ausini sai ce lata gadab ausini lata gadab ausini lata gadab bai ƙara ba to autora aka ce shi da sahabin da ya wannan tambayar da ya koma gefe ɗaya sai ce da wannan wasiyar da annaba sai yaman na gano dukkan sharri kowane iri ne yana ƙarƙashin fushi shi sa ya toshe mana wannan ƙofar ya ce karkai fushi duk shari yana ƙarƙashinsa domin duk wanda yi fushi in dai ifurta kalma a ƙarƙashin fushin nan to sai ya dana sani wata kalmar in ya faɗe ta a cikin fushi hukuncin kisa ne zai biyo bayansa ko kuma ya aiki a aikace in yi aikin a aikace abin da zai biyo baya shi ma a iya ɗaure shi rai da rai a iya kashe shi abubuwa dai na da na sani ga su nan babu wani abu guda ɗaya da mutum zai taɓa aiwatar da shi a cikin fushi bai zame masa da na sani ba a wala a nan duniya wala a lahira shi yasa annabi toshe kofar duk wanda yake son zaman lafiya to ya kiyaye wannan sufar kuma babu abu mai haɗari ga ɗan adam irin wutar lahira ita kuma wutar lahira babu abin da take jin tsoro irin gazabun lahi fushin Allah su kuma aka ce ba abin da yake jawo fushin Allah sai kuma fushin mutum in dai mutum zai zama mai fushi to kuma zai ja kansa fushin Allah kamar yadda in ya zama mai afuwa to zai samu afuwa shi yasa lokacin sai na Abubakar radiyallahu ya ce ya daina taimaka mu tsahu mai uban ya ce wala ya atali ulul fadli wa sa'ati an yutu ulul qurba mai Allah ce wala afu wala yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum in kana sa Allah jikanka sai kai ma kai innahu afuni hibbul afwa don ana yin afuwa kenan sai a samu tasa amma muddar ba za a yi afuwa wato za a gamu da fushin Allah subhanahu ta'ala to Allah ya raba mu da shi Allah ya taimake mu Allah ya sa mu karfin zuciyar mu wannan muke roƙon Allah subhanahu ta'ala yi mana maganin iblis Sheikh Ibrahim Lokani yana cewa sun mafil kalasi من الرجيم ثم نفسي والهوى فمن يمل هؤلاء كرغوا رجيم nan shedan da kuma nafsu da kuma hawa wanda duk ya karkata ga wayannan ya halaka ba zai tsira ba kuma da na sani zai gamu da ita a duniya a lahira kuma ya je tara ba shi da komai sai Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon mallakar kanmu Allah ya ba mu ikon horas da zukatanmu to duk da ita zuciya takan zama tana buƙatar mai horaswa ɗin amma kuma masu ita horar da ita ɗin sun yi kaɗan kamar yadda mai horar da goran nono ko horar da tanderu sai wanda suka ƙware to haka ita ma zuciya take to amma kuma masu su kaɗan ne kaɗan ne tun a zamanin ko hujjatul islamil gazali sai dai faɗa a zamaninsa ba gwar ba irinsu sosai sai tsirari can can can balle yanzu al'imamu shafi'i radiyallahu anhu ko na malami daga ƙauye yake zuwa ya zo imamu shafi'i sai ya tashi ya rufe makarantarsa sai ya ɗauki takalman malamin yana riƙe masa yana bin sa a duk inda za shi yana rakuyawa gefe ɗaya almajiransa suka dinga ɓata rai malamin mu ɗan binni hafizin alƙur'ani masanin hadisi masanin luga fasanin usulu amma yana bin wannan kalma da suka faɗa ne ne ba zan iya faɗa ba idan linzami ya fi ƙarfin bakin kaza suka faɗa masa magana sai shafi'i ya ji sai ce dinnawa abin da kuke gani a duniya yake rana yake riba yake kasuwa amma abin da ya sani shi ilimin sanin sharrin zuciya da yadda ake maganin ta shi sa nake bin sa in gidi ya ɗora ni nasa a lahira shi yake kasuwa nawa baya kasuwa irin nasa yasa nake bin sa dan a samu tsira to haka ake bi to in an zai sai ga ba a damu ba amma shi kuma wannan ba zai yiwu wani ya maka gyaran zuciya ba sai ka yadda da shi kuma in ka yadda da shi sai ka yadda duk abin da ya dora ka ba za ka ja ba to a nan ne za ka iya gyaruwa amma in zai ja ka ja to ba za ka gyaru ba ka yadda za ka bi shi a kan duk abin da ya ce da kai bari to za ka bari da wanda ce ka yi za ka yi maganar wani abin ka yi taso ka ce a bar shi sai an gama in yaji zai hana ne to ba za ka gyara da shi ba amma wanda za ka yadda komai ya ce a ɗora ka za ka yi in ya ce ka bari ka bari shi kenan an gama da wannan to da shi ake ake gyara Allah ji kan malam garba na nan shiro wanda ya rasu kwanan nan na je gurinsa muna ɗakinsa har ciki hakan gado muna zaune muna hira da shi a ɗaki da yara da muka je da su to sai yake bani labarin yadda magabatanmu duk suka rayu da yadda tarbiyya take sai a san manyan malaman gidan akwai malam bako akwai malam habu to malam sabo shine ya zo daga baya allah ji kansu baki daya ana yin karatu manyan malamai daga gari gari duk har su malam na mai ganji shi ma yana zuwa nan malam na mai ganji shi ma yana zuwa eh to shikenan to akwai wani babban malami ba sai na faɗi garin ba da doki yake zuwa da almajirai yana zuwa yana ɗaukan karatu ran nan da ya zo ba wanda ya gaishe shi ashe gyara ne zai same shi sai ya fara faɗa jama'a na shigo wanda ya gaishe ni kamar ya ni sai malam ce me nake jowa ne sai algafata malam ya zo gari kaza shi ne yake ta faɗa zo ba a gaishe shi ba sai ce to yau kalma ɗaya ba zan koya maka ba karatun ka ɗaya ne tak ka bi duk wanda yake makaranta ne sai ka je ka gaishe shi kai ya ce shi ne karatun ka ne an gama ka shafa ka tafi garinku kuma daga yau na yanke maka hukunci in ka zo makarantar nan ba wanda zai sake gaishe ka kai na ce ka bi kowa ɗaya bayan ɗaya ka gaishe su ka tafi shi ne ya masa maganin cutar ke zuciyarsa da wannan da ya mutu wancan a wancan da ya halaka ashe yana da girman kai yana ganin haka ce yau karatunka kenan abin da za ka yi shine kai za ka gaida kowa in ka gama shafa fatiya ka koma garin daga yau kuma na yanke maka hukunci buddar ka zo makarantar nan sai ka je ka gaida kowa sannan za ka zo ka zauna wannan sai cire masa aiza sai ba ko abu ne to da haka ake in mutum girman kai ne da shi sai a tsara masa kaga wani su kwatami can tashi ka je ka share shi a cikin mutane to ai cikin mutane to irin wannan hadari ne da shi zai ga mutum ba zai iya ba in saurayi ne yana wata sana'a sana'a ya ga wani budurwarsa sai ya buya ko ya kwanta wai kanta ce yana yi to kaga ya raina abu to sai a ce tashi ka yi in ya share ya share ya share shi kenan kwana ɗaya biyu sai a ce to kuma kai za ka ɗau shebur ka shiga ciki ka dinga yasowa kana zubowa waje a game zai ji sai ya zama na wannan aikin in yi shi baya jin komai a ransu to an cire wannan in rowa ce da shi sai a ce dinga ɗau me ya aljihunka kawo su gaba ɗaya a bayar gobe sai kawo gaba ɗaya bayar ana haka ana ka sai a dinga yin ƙasa da shi to har kuma sai ya zama na an cire rowar a ƙarshe kuma sai ya zama almubazzari to duk abin da ka cire mutum sai kuma wa kishiyarsa to mai tarbiyar sai kuma ya dawo da kai baya sai ka kai tsakiya to sai ka saito haka yake wa zuciya sai a gyara ta Allah ya taimake mu rawahu bukhari al-imam bukhari da rawaito na hadisi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum rahmatullahi barakatun assalam ko mu karasa ɗaya ko naga wa ana bi hurairu ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma yazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khadi'atun رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه رونا حديث daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala mai tsira da mancin Allah ce ma ya zalil bala'u bil mu'mini wal mu'mina bala'i ba zai gushe ba yana ta kaiwa da komowa ga mumini da mumina yana ta samun safi nafsihi akan kansa ko rashin lafiya zazzabi ciwon kai wani rauni haka dai a kansa ko wani abu wanda zai bata masa rai ya dinga samunsa wa waladihi ko ɗansa ɗan ya kamu da rashin lafiya ya gamu da wa'insu abubuwa da uban ba zai ji daɗi ba wa malihi ko a dukiyarsa to har ma makusanci shi ma muna bai same shi wanda ba za a ji daɗi ba shi ma ya samu dan ka san masoyi al'imamu shafi ya ce in kana so ka san masoyi na gaskiya ba shi da wata siffa ko kalma a ce wanda yake da kaza ce abu ɗaya ne kawai shi ne wanda idan ba shi da lafiya kai za ka ji kai ne ba ka da lafiyar in kuma kai ba ka da lafiya ce ji shi ne ba shi da lafiya to wannan shi ne masoyi sai ran da mutum ya kawo ne ya zama masoyi na gaskiya ana cewa wanda ba lafiya shike sai ji ba komai ya fita hankalinsa ya tashi kenan to wannan duk abin da ya faru na wannan to haka Allah zai masa sai kankare masa ana samunsa da musifa a kansa a ɗansa a masoyinsa a iyalinsa matarsa dukiyarsa yana ta yi hatta yalƙa Allah ta'ala har sai ya gamu da Allah maɗaukakin sarki wa ma alaihi khadi'atun babu zunubi ko ɗaya tare da shi kaga da manufa Allah yake yi kenan ba zalunci ba ne ba kuma halarwa ba ce duk wanda ya gamu da wani abu irin wannan to alheri ne Allah ji kan kawo muna zaune a gurinsa sai yake cewa na na rabi'atul adawiya suna tafiya da mutane sai kwata rausa tuntube babban ɗan yatsanta dau fashe nama ifito jini kawai suka ci gaba tafiya na kusa da ita ce a sai daya haka yi ban jikin ce wash ko wani abu ta ce ni da aka ban goro ai goro aka ban an man wani abu a gurin Allah na alheri ni da zan yi godiya ko ne zan yi raki haka ni zan yi godiya ba raki zan yi ba don wannan alam ne aka kada cewa an yi maka wani abu a gurin Allah yana nan ga tabbatacce a ajiye to da lissafi ake shi yasa da yawa mata yanzu in sun zo naƙuda ta taho ta taho sai ta ɗauke sai ta koma harkokinta wani awanni ko sai naƙuda ta taho sai ta ɗauke wadda sai ta kwan uku hudu tana haka ya ce da sun sani mata sai su daina sa kansa a damuwa domin zamani ne na ƙarancin istighfari na yi mugun laifuffuka iri-iri lafazan bakinmu ba su da kyau wakunan ya fi na kura kwari kuma dafin da yake fitowa ta mana binciji ba ma tunan za mu gamu da Allah kuma Allah baya son wutar zunubi to sai ya ɗora mata wannan sai ta kankare zunuban in aka yi aka yi sai a kankare zunuban sai ta koma harkarta sai a sake ɗora mata sai a kankare zunubin har ke zuwa lokacin za ta haihu kuma to sai ita ta ki haƙuri yan uwanta su ki haƙuri sai ya shiga wata damuwa daban ba mai kawo harkar Allah da lahira a cikin al'amuran da suke gudana shi yasa ubangiji ya ce mana shi qur'ani hudal lil muttaqina amma suwaye allazina yu'minuna bil ghaibi abinda baka gani din nan aka faɗa akwai shi ya zama da shi kake lissafi to sai ka zauna lafiya komai aka yi maka sai ka san gata aka yi maka kyauta aka yi maka wani ba ake maka saboda lahira kar ka shiga cikin wani garari nan gurin takaitacce ne nan gurin takaitacce ne duniya faɗi ne da ita tana da tsawo da abin da yake cikinta tsoho ne ya girme mu to kuwa iya duniyarsa shine daga ran da aka haife shi zuwa ran za a sa shi a kabari duniyarsa ta ƙare ta ƙare to duk abin da zai yi na cin riba ko faɗuwa a iya wannan zai yi to kuma ga ƙarancin hankali tunanin ya tafi mafi yawan rayuwa inda muka dosa ita ce abin da Allah ya faɗa Adamu a aljanna inna laka Allah ta ju'a me fiha wala ta'ara ko in babu yunwa me aka yi maka lamuni abinci wala ta'ara kuma ba za ka tsaraita ba me aka yi maka lamuni tufafi sutura ko wa innaka la tazma'u fiha wala tadha ba za ka ji kishirawa kuma rana ba za ta kwalle ka ba me lamunin ruwa da kuma mahalli shine kawai rayuwa abinci sutura mahalli abin sha to wayannan aka tattara su ana tare da su to mutum ba shi da kwanciyar hankali yana cikin babban bala'i in iya wayannan yake da su tofewar rayuwar yau iya wa'annan muke kallo kawai shi sa za a kasashen turai irin su sweden da sauransu a shekara sai ka ga mutum dubu ashirin dubu talatin da sun yi intihari sun sha guba sun kashe kansu amma duk abin da ake so na wa'annan hudun akwai tamma akwai wani abu da suka rasa shi ɗaya jawo haka yanzu dukkaninmu nan la ƙaddarallah a samu wani bai sallar isha ba ya manta in ya koma gida zai dinga jin wani abu a ransa ya san me yake damunsa ne da ya tuno yana sallah sai ce sai na ji saka yau ashe yau rashin sallah ne to duk wanda ba musulmi ba yana da irin wannan a ransa a wirarsa ta ina zai warware shi shi sallah ce Allah zai ada mahum min ju'in wa amanahum min khawf al'amna min al-khawfi shine wannan sai ka san akwai Allah shi yake yin komai duk lissafinka da Allah kake tafiya to zaka zauna lafiya amma babu wannan waccan layin mutum zai shiga kwatankwaci mutane ne suka shiga kantin kwari misali ko kasuwar sabon gari ko kasuwar kurmi ko wanda ya shiga da kuɗi naira miliyan goma suna shiga sai ɗan sani ya kwashe kowane aka sace musu miliyan goma to ɗaya a asusunsa akwai miliyan dubu ɗaya kuma iya dubu iya miliyan goma ce karba ya karkatab ya ɗauke ta sannan wannan mai miliyan dubu ɗin kuma duk cikin kasuwar marantarsa ce don da ya ce ranta mun za a ranta masa wannan shi ko ba shi da mai ranta masa wanne ne hankalinsa zai tashi wanda wato haka kafiri yake mumini yana da dardara Allah duk abin da zai taso ya sa akwai shi ba zai damu to shine amanahum min khawf in ba wannan ko me za ka mallaka a duniya ba ka da kwanciyar hankali sai kai ta kirkire ya za ka ji sauƙi karawa shi za ga ana wasan gasar ɗan akuya a ƙasashen turai a zo da bunsirin da ya fi kowanne gemu a zaɓe shi a ce shi na ɗaya a zo da gasar raƙumi gasar zakara gasar cin burodi saboda wani abu ne na tawaya suke tattare da shi sun rasa yana suke shi sai da imani akwai allah to za ka ji irin wani abu sun fita sai ka kwanta a zauna lafiya saboda haka alhamdulillahi ala ni'imatul islami wa kafa biha min ni'imatin kuma Allah ya saka wa annabi alaihi salamu da alheri wanda ya hakuri ya isar da sakon Allah yanda Allah ya bashi bai dada ba alaihi bai rage ba ya isar da shi ko Allah ya saka sabon annabi alaihi salamu da alheri da suka karba yanda ya bashi alaihi suka ba da shi ga baya sannan malamai suka da karfansa jilan ba da jilin suka bashi har zuwa yau to Allah ya saka kowa da alheri aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam